أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره يوم داره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin ashifa bi tarihi huquqil mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama muna cikin bayanin riwayoyin na sayyidina hasan da sayyidina husaini waɗanda matattara ne a cikin halaye da sifofi da ɗabi'un manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama na'am فسألته عن سيرته صلى الله عليه وسلم فسألته عن سيرته سيدنا حسين يجي فسألته سيدنا تنبي بابا سيدنا علي عن سيرته دنغني النبي أما الله صلى الله تعالى عليه وسلم في جلسائه في جلسائه يجي أتكين أبو كان زمان سوى أن يكي زمان بسو يا حالي النبي صلى الله عليه وسلم يجي فقال فقال سيدنا علي يجي كرم الله وجهه ورضي عنه كان رسول كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دائم البشري من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا زمي مدو من سكن فسكاني ba a taɓa ba wai wani ɗan lokaci ne manzo Allah za a ga ya saki ya ɗan saki huskar shi ba can kuma sai ya ginci a a da'imal bishri ne mai madawwamin sakin fuska ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama سهل الخلقي salal khalq khalqi ko khuluqi khuluqi mai saukin ɗabi'a ne mai لين saukin ɗabi'a shine shine damisa eh damisan can da kautu mai saukin ɗabi'a ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam yanzu watan yanzu yanzu ya yarda yanzu yanzu ya yarda yanzu a a a a a karamin yaro zai ce ya rasulullahi jinan ina da magana manzo Allah ya karkato ya ce menene magana ko bawa ko tsohuwa ko wani dai wanda ake ganin ga al'umma shi wannan ba a ganin shi komi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan shi ma yace yana da liyafa kuma ba abin da ya tanada wata kila sai kwarorin dabino su kadai ne da ruwa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda saukin hali zai tafi mm sahlul khuluqi layyin aljanib mai saukin janibi sasanni ne bai da kaushin hali
ليس بفظ ولا غليظ ba mai saurin fushi bane ko laisa bi fazzin ba mai mugun hali bane wala galizin ba mai saurin fushi bane
ولا سخاب wala sakhabin ba mai ba mai kwakwazo bane a cikin kasuwa ai ta jin murya shi ko ina Mm, ko kadan ولا فحاش wala fahashin ba mai alfasha bane bai magana da alfasha ko kadan Mm, sai nan sai a kore ga baki daya ba a cewa ba mai yawan alfasha bane Mm, ba mai alfasha bane kwata kwata kuma bai kawa da alfasha ba mai alfasha bane kawai eh ba wai ba ba wai ana nufin mai mai yawa in aka fasara ba mai yawan bane kuma ana bi zallamin ba mai yawan zalunci bane kaga ai fahimta a akwai zalunci amma ba da yawa ba subhanallah hasha wa kallah Allah tabaraka wa ta'ala sai ya dauko aya wa mallahu yuridu zulman lil ibad kwata kwata ne ba maga- ba si ba si gashi ta mubalaga ba eh ko ta kafara ba ba shi bane a kwata kwata ana kore zalunci kuma Allah yuridu zulman lil ibad shine wa ma ana bi zallamin kwata kwata Allah ba mai zalunci bane haka nan wala fahashin annabi sallallahu ta'ala sallam ba mai alfasha bane kwata kwata
ولا عياب wala ayyabin ba mai aibatawa ba ne ولا مداح ba mai yawan yabo ba ne zai yabi abukan amma ba ya nace ya ta yawan abu ya ta yawan yabon abu ba yana yaba abu don wanda ya yi aikin in aiki ne sai ya ji daɗi ya riƙe ya dage to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi abin ya ce ni ma kaza ba dalla da kaza kuma daga sahabbai yakan yabi wasu yakan yabi wasu
يتغافل عما لا يشتهي ya da gafalu annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam yakan nuna rashin damuwa ga abin da bai da bukata da shi Eh, ya tagafu tagafuli ma'ana sai mutum ya kallafa ma kan sharaf kana kam- yayi kamar bai san da abu ba ya yi kashi ne tagabuli kamar tajahuli kaga jahalu daban tajahulu daban eh to shine ya tagafalu yakan nuna rashin damuwar shi yakan nuna rashin kular shi ga abinda bai bukata to duk tun daga nan ko magana ce in aka sake yin ta aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai koma ta kanta ba to bai da bukatar ta to a bar ta kawai
wala yuqyasu minhu sannan kuma ba a ɗebe ƙauna minu da gare shi an taraka nafsahu min salasin
haddara ka nafsahu annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam ya hana kanshi ya kare kanshi daga abubuwa guda uku Eh, ya ba abubuwa guda uku ya kare kanshi ya tsare kanshi daga abubuwa guda uku shine taraka nafsahu Mm.
الرياء والإكسار وما لا يعنيه min salatin din abubuwa guda uku sune ar-riya'i annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taba samun shi cikin aikin riya bayyin abu don wasu su gani su yaba eh mhm. wal iksari ko kuma yawaita abu yawaitawa kuma la ya'nihi da kuma abunda wata la ya'nihi bai sha mashi- bai sha mishi kai ba bai shafe shi ba sallallahu ta'ala sallam da ka yake cewa min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni yana daga kyan musuluncin mutum watan ya ba abin da bai sha makai ba bai shafe shi ba
وترك الناس من ثلاثين watarakan nasa kuma ya ban mutane min salatin daga abubuwa uku ma'ana ya nisantar da su daga abubuwa uku i kaga kenan ya hana su
كان لا يلزم أحدا kana la yazummu ahadan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama la yazummu ahadan bai zargin kowa bai zargin mutum daya ولا يؤجره bai aibata shi ولا يطلب عورته kuma bai bida al'auran mutum ma'ana ya biɗi al'amuran shi na sirri na al'aurar shi ta mai bincike ta mai kwakwab annabi sallallahu alaihi wasallam bai haka ko shi mu ba sharatan ya tambaye shi ko ya bincike shi ko ya sa wasu su bincike shi da annabi bai
ولا, ولا يتكلم
Mm. na'am na ina wa taraka nafsahu eh min salatin eh daga wasu abubuwa guda uku shine arriya mm eh watarakan nasu shi kuma wannan daban yake watarakan nasu min salatin shi ma ya ban mutane ka ga nan taraka nafsahu beriya bi iksaru bi mala'ani wannan abin da ya shahe shi kenan to tarakahu to sannan watarakan nasu min salatin wannan kuma ya wannan abin da ya shafi mutane ne wanda abin da ya shafi kanshi abubuwa guda uku ba ruwan shi da su nan kuma abin da ya shafi mutane abubuwa guda uku bayyansu amma sashen mutane su aka ga riya ikfaru ma la ya'ni duk wannan sashen shi ne to amma binciken me mutum yake ciki na al'aura ta kaga wannan abin da ya shafi nasa ne to su ma annabi sallallahu alaihi wasallam bayyin su duk taraka nan bayyin su Mm, shine mana
و- wala yu'ayyiru bai ayyara bai aibata mutum wala dubu auratan to ya sune kula uku din ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai zance ce cikin abin da yake fata yake kaunar sawabu sakamakonsa duk abin da zai bude baki ya hito abin da yake kauna wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi sakamako ne
إذا تكلم أدرك جلساؤه domin كأنما على رؤوسهم dukkan maganganu annabi sallallahu alaihi wasallam karantawa ne komi dukkan bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam shiryatawa ne to cikin shiryatawan nan Allah tabaraka wa ta'ala duk da daraja da girman da Allah tabaraka wa ta'ala ya hayar da annabi sallallahu alaihi wasallam to a cikin duk wannan aiki kuma yana ci gaba da taraki a cikin wajen Allah a cikin wan- duk wa'annan ayyuka da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora mishi yana ci gaba da taraki a wajen Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam
إذا تكلم in yayi magana a tsaraka in yana magana a tsaraka jula sa'uhu abokan zamansa za su sun koyar da kansu kowa zai soke kan shi in annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana za su yi shiru saboda ladabi ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam كأنما على رؤوسهم ka الطير annama ala ru'usihim at-tayr kai ka ce tsuntsaye ne a bisa kawunan su kaga wanda tsuntsu ke kan shi ai kaga bai son yayi dogon motsi ko ya tada kai ne haka dan ka tsuntsun ya tashi to haka sahabbai suke a gaban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama in yana in yana zance wa idza sakata takallamu wa idza sakata in annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru to a lokacin ne mai magana mai son yayi magana sai yayi magana
la yatalamu amma in in annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ba mai jihu tashi ba mai jihu tashi
la yatanaza'una inda wala haditha sannan ba sa jayayyar zance inda hu wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ba da shi ba a wasu wasu su rika jayayya na zance a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi saboda cika- cikan ladabi Mm, in mutum guda fara to sai dai ake saurari sai ya kare ba wangana so kowa wangana so kowa ba gaban annabi sallallahu alaihi wasallam to ba su haka
man takallama indahu an sutulahu man takallama to ga bayanin shi nan man taka la tanaza'una indahu alhaditha to ga bayanin shi nan man takallama indahu duk wanda ya fara magana wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam an an satu lahu an satu ko Mhm, sai su yi shiru sutulahu Eh, in yace an situ ya canza mishi ma'ana Eh, ya mai da shi amri fi'li amri kenan an situ eh, an- wa an situ eh, kaga umarni ne Mhm, to in wannan amma an satu za su yi shiru za su yi shiru ne na'am kama kaman kaman kaman wattakazu ko wattakizu min maqam ibrahim musalla wattakazu sun riki wattakizu ku riki an satu sun yi shiru an situ ku yi shiru an satu lahu hatta furga za su yi shiru lahu ga mai maganan nan hatta furga har sai ya kare min kalami daga zancensa hatta yabruga hadithuhum a'a hatta furga min kalamihi in kuma bai da kalamihi to hatta furga kawai hadisuhum sabo magana ce hadisuhum hadisu awwalihim na'am zancen su zancen na farko in na farko ya fara magana to shi azzancen kowa don kowa shiru zai yi ana saurare shi shine hadisuhum hadisu awwalihim
yabhaku mimma yabhakuna minhu annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya bahaku yana dariya mimma bahakuna minhu daga duk abin da zai sa su dariya shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dariya a ciki sai dai dariya su murmushi ci alaihi salatu wassalam duk abin da zai sa dariya shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam in an zo wurin za a ga yayi dariya Mhm. sallallahu ta'ala alaihi wasallam domin in ya zama su kadai ne abu zai ba su dariya bai ba annabi sallallahu alaihi wasallam dariya sai su ji daban har ma sai su rika jin shin ko dariyar nan haramun ce ma kowa ya bari eh kowa dare na haramun ce kowa bari to amma saboda saukin hali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ya ya- ya- ya rika jiyar da su cewa su daina damuwa eh suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suna tare da rahama eh to haka su rika jin suna da sakewa to kuma wannan bai kuma hana su ganin girma da tauqirin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa yata'ajjabu mimma yata'ajjabu kuma duk abin da zai sa su mamaki shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana mamaki daga abin da zai sa kowa mamaki
wa yasbiru lil garibi wa yasiru lil garibi kuma yana haƙuri lil garibi ga bako alal jafati abasa wautar da zai yi duk wautar da bako zai zo yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yana haƙuri kanta ka dai san ba wauta kamar bako ya taho sai ya zo kawai cikin masallacin ga sai ya koma can baya sai kawai ya fara wando ya tsuguna ya tsari na ji sai sahabbai su yi wuce cikin masallaci to ko gindin masallaci aka yi ai aka yi tsari an yi ladabi amma da aka yi wuce annabi sallallahu alaihi wasallam a ku kyale shi ku kyale shi ya gama sai ku da- dace mishi ya tsari Sai kaga duk wutar da ya taho da ita annabi ya hade ta ya hade ta eh sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kyale shi ya kare ka ku yanke masa kuma yunkurin su su taba shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ku kyale shi ba ma akai ga jikin shi ba a dace mai tsarin a ce ya tashi kada a yi abar ya kare in ya kare kawai a ɗebo guga ta ruwa ko a malala shi kenan an gama to a nan da ya tashi ya ɗaura wandon shi sai ya ce shi kenan ya ce Allahumma rahamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan ya ce mu biyu kawai to kuma wannan abu sai ba annabi sallallahu alaihi wasallam dariya sai ya ce hajjat anillahi wasi'a wannan dai rahamar da Allah ke cewa wasi'at kullu shay'in kace daga ni sai kai hajjat anillahi wasi'a to kaga wannan yasgiru lil garibi kina al jabwa ai ba kunta ta sai haka ba mutumin madina bane ran ne ya taho inda ya kwana biyu bai taba ganin ko dan karamin yaro ya zo ya yi tsari nan ba ago bai jibi bai Allah ta'ala ويقول إذا wa yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce masahabban shi إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فأرفدوه idza ra'aytum sahib alhajati in kun ga ma'abuci bukata ilbuhana bi dab bukata shi farbi duhu ku yi kokari ku taimaka mashi a cikin biyan bukatan nan in abu ne za a dauko a bashi ku dauko ku bashi in abu ne wanda za a yi mai jagora ya kai ya samu ko wani abin shi ya bace ka gan shi ka ce zo mu tai na ga wani irin yadda ka sifanta din nan na ga irin shi ka riƙa hannun shi ku tahi ka nuna mai shine wanga in shi ne kaga shi a bukata shi wanda ke bukata kuma a sa hannu aljihu a dauko a bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ce farfi duhu ku taimaka mashi
ولا in ي- rikitu baiwa ku mai baiwa
ولا يطلب الصناعة إلا من مكافئ ولا يطلب الثناء الا من مكافئ النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب بيني من الثناء يبو الا من مكافئ sai ga wajen wanda ke ramawa Mm, waton domin a san in aka yi wa mutum alkhairi to ana son shi kawai ya saka ya ce na gode Allah ya saka da alkhairi za ka yi ce man sana'a ilaikum ma'rufan fa kafi'u in mutum ya muku kyakkyawan abu fa kafi'u kuma yan masa ma'anan mukafa in kana da irin wannan kai ma in ta kama ta na kyautata mishi in kuma baka da abin da za ka yi mai sakayya da shi to koda da addu'a addu'a mai kyau ka ce Allah ya saka da alkhairi Allah ya kaza kada ka kasa amma wanda ya maka ma'rufi makafi'u kai mai mukafa'a ka je ran nan wataƙila ya ɗauko abinci ya baka a bakunta to sai ya same ka to in son samu ka lunka mashi irin abin da ya maka mukafa'a ce eh ana son haka nan kwarai da gaske ba wai buki bane an yi ƙegiya duk ba wanda ya don haka eh amma yin haka zai zai zai zai ƙara jin daɗi kai ka nuna ka ji daɗi shi ma zai fahimci lalle ka ji daɗin abin da ya maka Mm. ashe shi ma abin da ya maka shi ma in kai ka samu kanka cikin wannan halin shi ma zai ma fiye da haka sai ya fahimci haka nan inda yana ganin ya yi maka wani abu muhimmi to in kai mishi wanda ya fi wannan sai ya gano ashe kai ma kana da kudurin kai masa rigan shi kawai riga kawai yin shi
ولا يقطع على أحد حديثا wala dau annabi sallallahu alaihi wasallam bai yanke hadisi huzancen wani ala hadin absa wani mutum ɗaya duk wanda ya koro yana magana manzo Allah bai yanke shi ce din da kata ban tare nufashin ka ba mm sai ka kare sannan annabi sallallahu alaihi wasallam zai magana la yaqdu ala ahadin hadithahu hatta tajawwazu har sai ya sai in ya fahimci annabi sallallahu alaihi wasallam yana da bukatar yayi magana to sai ya takaita magana shi wancan sai ya takaita
فيقطعه بانتهاء أو قيام fayaqdahu bintiha'in yaqdahu yana yanke zancen bintiha'in da kariya ko dai ya kare au qiyamin ko kuma tashi Wannan kaga tara- wannan wannan duka karewa ce ko dai sai ya kare ko sai ya tashi kaga yaqdahu bintiha'in au qiyamin
هنا انتهى حديث سفيان بن وكيع anan zancen Sufyan ibn Waki'in ya kare ya tuke wa zada al-akharu mm.
قلت كيف كان watan wata riwaya ta daban za da ya daɗa ƙultu ya ce كيف كان mane ne ya ce ƙultu ɗaya daga cikin jikokin na annabi sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina hasan da sayyidina husaini Mm. kai fa kana sukutu sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya shirin annabi sallallahu alaihi wasallam yake in yayi shiru to menene cikin shirin kaji saboda tsananin kula ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ɗaya kenan ya annabi sallallahu ta'ala sallam yake magana ya annabi sallallahu ta'ala sallam yake cikin sahabbansa ya yake a cikin iyalansa ya yake to har ya kai ya ya yake cikin shuru cikin shuru yanzu a fassara kuma shurun annabi sallallahu ta'ala sallam
قال kala sai ya ce kana sukutuhu sallallahu alaihi wa sallama ala arba'in in kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru akan abu uku hudu ne
alal hilmi adal ilmi absa hakuri wani yayi masa wani abin da bai dace ba sai manzo Allah ya shiru domin ya haɗe wannan damuwar
wal wal hazari da kuma kaffa kaffa kaffa kaffa annabi sallallahu alaihi wasallam bai son yayi magana kar ta zama wani abu ko ta zama wani takallufi ko ta zama wani dalilin abin da bai so ba don haka sai yayi kaffa kaffa shine hazar yana sauna wa taqdir wa takdir ma'ana yana jin watan yin maganar na iya haifar da wani abu to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiru saboda saunar yin maganar Mhm.
wa tafakkur والتقدير sannan kuma da gwargwadawa ko da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru yana auna me zai ce wannan abu da ya faru wani mataki za a dauka kaga yana takdirin mene- menene ya dace yanzu a yi to kaga annabi na awan abin da za a yi ne ko abin da zai ci ko abin da zai aikata shine dalilin yin shirin
wa tafakkuri ko kuma tafakkuri watan a cikin watan ayoyin Allah Mm.
fa amma taqdiruhu amma takdiruhu amma gwargwadawa shi fa fi tazwiyatin nazari yana yi ne a cikin daidaitawa tsokaci nazari wal istima'i wal iftima'i da kuma saurarawa saurarawa ga mutane ya saurara bai na tsakanin mutane Mm. ya ji mi- menene ko akwai wani wanda zai ce wani abu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru sai ya auna ko akwai wani wanda zai ce wani abu da kuma abin da ya tashi ya ce to sai ya auna tsakaninsu
wa amma tafakkuruhu sallallahu amma alaihi wa sallam tafakkuruhu amma tafakkurinsa alaihi salatu wassalam fa fi ma yabqa wa yabna ya zamo a cikin ma'abuka a cikin abin da yake wanzuwa ita ce lahira waya funa da abin da ke karewa wa lahiratu khairun wa abqa wa lahiratu khairun wa abqa lahira kenan tunani a cikin lahira waya funa da kuma abin da ke karewa shine duniya kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika Mm.
وجمع له الحلم صلى الله وجمع عليه an وسلم haɗa annabi sallallahu alaihi wasallam alhilmu haƙuri في الصبر eh fi sabri a cikin juriya نعم.
Mm.
فكان لا يغضبه ai ma sabri tare da haƙuri ala umurin nasi wal ummati Mm. fa kana sallallahu ta'ala alaihi wasallam ma hilmihi sabira mai juriya ne mai haƙuri ne eh don haka hilmu watan jurewa da haƙuri abubuwa ne wanda suke da kusanci da juna in an tuna ya ce amma hilmu was sabru wal ihtimalu wal afu can a babin a farkon babin akhlaqu imam al-qadi iyal da su ya shimfida sai ce dukkan su lafuzza ne waɗanda ke kusa da juna to amma tare da haka in an tuna ya ɗan rarrabe juriya a yi maka abu kana da damar karama sai ka jure ka kirama masa Mhm. to shine duk wata wautan mai wauta ta taho ba za ta kawo ma haƙurin annabi sallallahu ta'ala wasallam cikas ba ko kaɗan zai haƙuri ya jure kuma natsuwa da rinjaya hankalin da yake a kai yana nan babu abin da ke gusar da shi a kai domin wani duk da yake da natsuwa duk da yake da hankali wani abu in ya zo na tashin hankali sai ya gusar da wannan tunanin sai ya wani abin da za a yi tunanin ba shi ma ya wannan abin ba Mhm. to amma halin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai na cewa shine arjahun nasi atlan yana nan duk abin da zai faru
فكان لا يغضبه شيء babu wani abin da ke fusata shi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam يستفزه Hmm?
يستفزه wanda zai daga yastafirzuhu نعم wanda zai daga hankalin shi kaga wancan bayanin da yake nan wanda zai daga hankalin shi babu yadda yake arjahun nasi aqlan yana nan kullun shine arjahun nasi aqlan kuma ya fi kowa hakuri sallallahu ta'ala alaihi wasallam ميرو تابوك
يستفزه بكسر الفاء وتشديد الزاي المؤجمة أي يستخفه والذي لو هنكلش
وجمع له في الحذر أربعون an tara annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda hudu a cikin saunarsa ai sauna kaffa kaffa da yake yi kaffa kaffa da al'amura da yake yi to abubuwa ne guda hudu a cikin kaffa kaffa ɗinsa ko saunarsa نعم ahazuhu بالحسني.
bil hasani annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin takarantar ɗinsa نعم yana son yayi riko da abin da an mai kyau Mm, komi annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi akai zai dora akai to aka mai kyau yake son ya riko da shi ليقتدى به don ai koyi da shi ba wai duk abin da ya tare gaban shi ba kawai sai aikata sai ya tsaya tantance don haka yake kaffa kaffa yake sauna domin mi annabi sallallahu alaihi wasallam abin koyi ne shine abin koyi eh
وتركه القبيح لينتهى kuma domin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yasa yake kaffa kaffa yake sauna don kada ya aikata abin da bai da kyau kabiha mummuna Mhm.
نعم لينتهى don a hannu anhu gaban mummuna
واجتهاد الرأي بما أصلها أمته wajtihadun ra'ayi da kuma yana wa- yana ijtihadi kokarin hitar da fahimta wadda take saboda mi bima aslaha ummatahu da abinda zai kyautata zai kawo maslaha na al'ummarsa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi shuru din nan ɗayan waɗannan abubuwa guda uku ne to ɗa- ɗaya abubuwa guda hudu to kuma kowane abu hudu din nan kowane abu ɗaya daga cikin abubuwa guda hudu yana faɗin fuskokinsa kaga ya ce daga cikin abubuwa guda hudu akwai kaffa kaffa ko hazar to cikin hazar din ma fuska hudu ne ijtihadun ra'ayi kokari annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar da fahimta da ra'ayin da ya fi zama daidai don maslaha al'ummarsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam
والقيام لهم بما بما جمع لهم أمر الدنيا والآخرة da kuma tsayuwa lahum gare su ga abin da ya hada al'amuran duniya gare su
انتهى الوصف بحمد الله وعونه wannan sifantawa mun kai ƙarshen ta mun tike ta bihamdillahi muna gode ma Allah wa aunihi kuma muna roƙon ubangiji ya taimake mu ko bihamdillahi muna gode ma Allah da gode ubangiji wa aunihi da taimakon sa ne muka kai inda muka kai muka ambaci abinda muka ambata taimakon Allah ne Mm. ko dai yana ba da labari ne ko kuma yana addu'a ne Mm. alhamdulillah mahallul ijabati alhamdulillah kaji mahallul ijabati to ubangiji Allah alfarman wannan tajalliyatu da suka tabbata cikin abin da muka karanto da asraru da fuyudatu da ke cikin abin da muka karanto tun daga farkon bayanin sifofin nan na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ubangiji Allah ya muna muwafaka Allah ya biya bukatunmu na alkhairi Allah ya sare mana al'amuranmu dukkan wata bukata wadda ta yi nauyi alfarmar wannan mashhadi ubangiji Allah ka biya ta alfarmar wannan mashhadi Allah ka biya ta Allah ya sa lokacin da muke karanta waɗannan lafuzzan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam hakikatan yana tare da mu Allah ya tabbatar da haka Allah ya lamunce mana haka Allah ya lamunce mana haka Allah ya tabbatar da mu tare da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko da yaushe alfarmin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ubangiji Allah kai mana arzikin saduwa da ma'aiki a koda yaushe Allah kai mana arzikin saduwa da ma'aiki a koda yaushe don alfarmin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam bukatunmu mun miƙa su gare ka ya ubangiji alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alfarma girman abin da aka karanta da kwarjini na ma'aiki sallallahu ta'ala da sallam da abinda alkadarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara ubangiji Allah ka tabbatar da ijaba Allah ka tabbatar mana da ijaba Allah abinda abu bukatun mu na alkhairi Allah ka tabbatar mana abinda muke khaufi na sharri Allah ya tunkuɗe mana Allah ya tunkuɗe mana bukatun waɗanda suka roƙi addu'o'i a wajen mu na alkhairi Allah ya tabbatar musu da ijaba Allah ya tabbatar musu da ijaba wanda suke cikin wani tsoro da khaufi ubangiji Allah kuranye musu da damuwa Allah kuranye musu akbar masjidil wujudi sallallahu ta'ala alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ورب- رب- رب- ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما علنا وما أنت أعلم به منا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله محل الإجابة الحمد لله من الإجابة رمى السيد الوزير. صلى الله عليه وسلم